إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الإيمان إن من أشد الفتن على أمة الإسلام في هذا العصر تجمع أعداء الإسلام وتواطؤهم على الوقوع في شعائر الإسلام ومقدساته ومن ذلكم التعرض بالإساءة على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إما على شخصيته كما فعله أهل الغرب قديما وحديثا وإما على سنته وهديه وتراثه كما يفعله الملحدون الليبراليون وإما على شخصيته وسنته وإما على شخصيته وسنته معا كما فعله بل ولا يزال يفعله بعض السفلة من أبرزهم رجل في بحبوحتنا ولكنه لا يقدس مقدساتنا وهو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا وباسم ديننا وتعاليم شريعتنا ألا وهو المسمى عبد الجبار ناصر كبرى خاض في أمور دينية واجتماعية وأمنية خطيرة كثيرة يهمنا منها في هذا المقام ما صدر عنه في الآونة الأخيرة من طعنه على حبيبنا المصطفى الطاهر في شأن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فيها ما بلغت شناعته ما لا يسعنا عرضه بكامله متهما إياها أنها إنما عرضت نفسها وهي تريد الفاحشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعض روايات الأئمة للحديث تدل على وقوع الفاحشة فعلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ألا يدري هذا الرجل الخبيث أن هذا الطعن حتى ولو كان قصده الطعن على السنة النبوية أو على الصحابة الكرام أو على أئمة الحديث فإن طعنه ذلك إنما يعود إلى نبينا الحبيب المصطفى المختار فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان فإن كان يدري فتلك مصيبة وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم ألا فليعلم عبد الجبار أن هذه الخطبة إقامة للحجة عليه وليشهد على ذلك علماء المسلمين وولاة الأمور من الحكام والأمراء ورجال الأمن والسياسيين وليتفطنوا وليحذروا خطورة هذا الأمر دينيا وأمنيا أما من الناحية الدينية فلهذه النصوص التالية من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة العلماء فمن الكتاب قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قال ابن كثير عند تفسيره للآية وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص وقال القرطبي في تفسيرها استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يتعرض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة واستقامة فروعه قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل انتهى كلام القرطبي رحمه الله وقال جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وهذه الآيات كلها دالة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم على مكانته العالية الشريفة عند الله وعند المؤمنين وأنه لا يستهزئ به ولا ينتقصه ولا يتعرض عليه بسوء إلا الكافر الخالص أو المنافق الزنديق وأن على من فعل ذلك الخزي العظيم في الدنيا والآخرة قال القاضي أبو بكر ابن العربي في تفسيره عند هذه الآية لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر ولا خلاف فيه بين الأمة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول هذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر فالسب المقصود بطريق الأو... فالسب المقصود بطريق الأولى وقد دلت الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم بعد قولهم إنا تكلمنا إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب انتهى كلامه رحمه الله وقال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال الشيخ أحمد الشنقيطي وطردهم من رحمة الله في الدنيا والآخرة مستلزم لكفرهم والأدلة من السنة في ذلك كثيرة منها ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه وروى ابن عبد البر في كتاب التمهيد من طريق مالك عن الزهري عن أنس أن ابن خطل هذا كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر فكان هذا هو السبب في أمره صلى الله عليه وسلم بقتله وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري استدل المالكيون من هذه من من حديث ابن خطل ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن خطل وروي عن انس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فاسلم وقرا البقره وال عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه قال ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث في كتاب الصارم فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له قسمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن عقوبة على أن عقو على أن هذا عقوبة لمن قاله وأنه كان كاذبا إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا وأن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذ لم يمكن إذ لم يتمكن الناس أن يقيموا عليه الحد وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه الحديث وبين القاضي عياض عند شرحه لهذا الحديث كما في كتابه إكمال المعلم بأنه ما جاز قتله بهذه التهمة إلا لأن فيها إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ملعون كافر استحق القتل وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كان له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أشهد أن دمها هدر رواه أبو داود في كتاب الحدود باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث قد صححه الألباني وغيره وأجمع أهل العلم على وجوب قتل من سب رسول الله من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الإجماع على ذلك من علماء المالكية بن سحلون حيث قال أجمع العلماء على أن شاتم النبي على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص المنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر نقل ذلك عند نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم والقاضي عياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وقال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وقال القاضي عياض في كتاب الشفاء قال ابن أبي أويس سمعنا مالك بن أنس يقول من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم تقدم وتقدم قول من حكى الإجماع على ذلك انتهى كلامه وأما من الناحية الأمنية فأنتم أدرى بخطورتها مني وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتدانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه bayan haka ‘yan uwana masu albarka makon da ya gabata mun yi ƙoƙarin gabatar da hudu ba a kan siffofi da darajojin fiyayyen halitta shugabanmu abin ƙaunarmu annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda kwarjininsa ya mamaye zukatanmu har hudubar ta gagara yadda ta gagara samuwa a yadda muka tsara ta wannan ya faru ne sakamakon kuka da kuma rashin nutsuwa shauki da kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunarsa a dakwar jininsa ya hana mu samun damar isar da wannan hudu ba yadda take sannan kuma abun ya haɗu da bakin ciki da takaici akan jahilcin waɗanda ba su san matsayinsa ba sallallahu alaihi wasallam da har suke iya taɓa mutuncinsa wannan ne ya sa na nemi a goge duk abin da aka yi rikodin na waccan hudubar da niyyar zan maimaita ta idan nitsuwa ta samu lokacin da nake cikin karsashi ana cikin haka sai na yi kicibis da labari wanda ya fi bakanta mini rai sama da abin da aka yi a baya na farko shine labarin ɗaukaka ƙara da waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa a Kano saboda zagin annabi sallallahu Alaihi wasallama suka yi yadda ba su gamsu ba da shari'ar musulunci suka koma high court domin a yi musu shari'a da shari'a ta kafirci wadda za ta rushe waccan shari'a ta musulunci abu na biyu kuma da ya fi hakan shine wata katobara da na ji wani ja'iri mara mutunci mai shiga rigar malantar musulunci ya yi a kan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama a baya-bayan nan ya yi haka ne da niyyar yin suka a kan hadisai amma a jahilcinsa bai sani ba ko kuma ya sani da gangan cewa ya auka cikin taɓa mutuncin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yayin da muke yaƙi da kafirai akan haka sai gashi wani kuma da rigar musulunci ya zo yana yin sama da abin da kafiran suka yi wannan mutum shine Abdul Jabbar Nasiru Kabara kuna sauraron sa kuna jin abubuwan da suke fitowa daga bakinsa na katobara akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ban taɓa sa baki akan abin da yake yi ba saboda manya-manyan malamai suna yin masa raddi kuma suna warware shubuhohin da yake kawowa sannan matasa cikin almajirai suna kokari akan haka Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi daga kowane bangare ana samun waɗanda suke warware waɗannan shubuhohi suna karantar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ƙaryarsa ba ta yin tasiri akan kowa daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa da hadisansa to amma sai gashi al'amarin nasa ya ki tsayawa akan taba hadisai ya zo har ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fakaice ko a zahirance yana magana akan hadisin Anas dan Malik wanda ya tabbata wanda aljama'a suka rawaito cewa wata mata domin kaunarta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo tana gabatar da kanta gare shi tana son sa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi sha'awar auren ta ba don haka sai ya aurar da ita ga wani cikin sahabbansa Abdul Jabbar da ya tashi saboda shakiyanci da kuma rashin ladabi da kuma katobara sai ya ce wannan matar ta zo ne tana gabatar da annabi tana gabatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama akan ta akan tana neman ya yi alfasha da ita kuma kwarkwasa ta zo tana yi a gabansa tana juya murya tana kuma yin abin da zai ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda hadisan suka nuna a cikin sahi a cikin littattafai masu inganci sai ya juya fassarar su da cewa abin da malaman sunna suka rawaito yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya maji ya keɓe da ita ya biya mata bukata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك هذا بهتان عظيم ni dai ban taba jin wata magana ko wani aiki da aka yi akan annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi wannan muni ba ban taba jin kafiri arni ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da zagi da ya kai irin wannan ba ban taba jin zindiki ya yi wa musulunci hawan kawara irin wannan ba wannan al'amari shi yasa na canza a madadin gabatar da wata hudu ba ya zama wannan ce zan gabatar domin in bayyana hadari da munin wannan al'amari idan waɗansu sun ɗauke shi da sauki to wallahi huwa inda Allah azim wannan al'amari ne mai girma domin wannan al'amari yana da hadari sama da hadarin Emmanuel Macron da ƙasarsa ta Faransa da magoya bayansu da suka taɓa mutuncin annabin sallallahu alaihi wasallama ta hanyar zane kawai aka yi ca a kansu amma su ba su yi masa cin mutunci kamar irin na wannan zindiki ba wannan al'amari nasa ya fi muni da haɗari sama da asalin kafirai sawa'un waɗanda suke cikinmu ko waɗanda suke wajenmu waɗanda suke ɗaukan makamai ko suke tarawa domin su yaƙe mu a nan gida ko a waje. a dukkan faɗin duniya don dama mun san waɗannan abokan gabanmu ne kuma ba su yaudare mu sun shigo cikin gida cikin addinin mu don su yaƙe mu a cikinsa ba wannan al'amari nasa yana da haɗari sama da al'amarin 'yan shi'a masu zagin sahabbai don ba su taɓa annabin mu sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba wannan al'amari ya fi haɗari sama da al'amarin 'yan boko haram waɗanda suka halatta jininmu da dukiyoyinmu da iyalanmu domin ta'addancinsu bai taɓa annabinmu ba mu kaɗai ya taɓa wani al'amari ya fi muni a kanmu sama da haɗarin 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane don waɗannan kuɗinmu kaɗai suke nema amma ba ruwansu da annabinmu dukan waɗannan da aka ambata duk da cewa suna da haɗari irin nasu ko ga addini ko ga aƙida ko ga rayuwa ko ga dukiya sai dai haɗarinsu ya taƙaita ne akan abin da darajarsa da tsadarsa ba su kai ga darajar annabinmu ba sallallahu alaihi wasallam wanda akan mutuncinsa mun sadaukar da rayukanmu da na iyalanmu da na 'ya'yanmu da na iyayenmu ballantana dukiya ko ƙasa idan ba ku fahimta ba ina nufi gara najeriya gaba ɗayanta da al'ummar cikinta su tashi a aiki ko a shafe taswirarta daga doron ƙasa akan mutuncin annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya tabu waɗanda zan iya kwatantawa da abdul jabbar haɗarinsu yake daidai da irin nasa su ne kawai 'yan haƙiƙa masu wulaƙanta Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yahaya aminu sharif ya yi a cikin waƙarsa kamar yadda kuma wato yadda aka yanke masa hukunci a watan augusta na kisa a kotun musulunci haka kuma aka yanke wa wani mai suna umar faruk irin wannan hukunci bisa batanci ga allah maɗaukakin sarki jiya 26 ga watan nuwamba tashar bbc hausa ta rawaito labarin cewa waɗannan ɓangarori guda biyu duka sun ɗaukaka ƙara zuwa babban kotu saboda neman a rusa wancan hukunci da ya dace da addinin musulunci wanda suka ce shi suke bi to wannan hudu ba duk da cewa ba zai yi mu fassara gaba ɗaya abin da ke cikinta ba tana zayyana munin wannan al'amari tana kuma nuna abin da musulunci cikin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun dukkan malaman musulunci suka tanadar akan duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta hanyar wasa ko ta hanyar gaske Allah madaukakin sarki ya ce wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun Allah yana cewa idan suka warware alkawarin da ke tsakaninku da su bayan sun kulla alkawarin kuma suka yi suka a cikin al'amarin addinin ku to ku yaƙi shugabannin kafirci saboda su babu wani alkawari babu wani rikon alkawari a tattare da su hakan ne kadai zai iya sa su hannu su daina abin da suke yi al-imam ibnu kathir a tafsirin wannan yace yana magana akan waɗanda za su aibanta addini ko su nuna kaskancin addini yace da wannan ayar ne aka ɗauki dalilin cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma duk wanda ya yi suka akan addinin musulunci ko ya faɗi wani abu da zai nuna tawaya ta addinin musulunci hukuncinsa shine kisa al-imam al-qurtubi shi ma a tafsirinsa ya ce malamai sun dogara da wannan aya wajen bayyana wajabcin kashe duk wanda ya yi suka akan addinin musulunci domin haka kafirci ne kuma wanda ya haka ya kafirta kuma dama suka shine mutum ya jingina wa musulunci wani abin da bai dace da shi ba ko kuma ya faɗi wani abu na wulaƙantarwa ko na saukar da matsayi akan wani abin da aka san shi a cikin addini saboda dalili na yanke ya tabbata akan cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya don haka duk wanda ya soke shi ko ya soki abin da ake girmamawa a cikinsa hukuncinsa kisa kamar yadda ibn munzir ya raƙaito ya nakalto ijma'in malaman musulunci gaba ɗaya akan cewa dukkan wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncinsa kisa sannan ga ayoyi a cikin suratu tauba waɗanda a cikin su Allah ke cewa daga cikin mutane akwai waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam su yi suka a kansa suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ai kunne ne duk abin da ya ji kawai sai dai ya ɗauka Allah ya ce wannan kunnen alheri ne a gare ku yana imani ga Allah da muminai yana imani ga Allah kuma yana amintar da muminai kuma rahama ce ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku hakika waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azaba mai radadi ta tabbata a kansu su ne waɗanda suke rantsewa da Allah a gare ku cewa wai su suna neman yardar da ku ne Allah kuwa da manzonsa su ne suka fi cancanta a kan su nemi yardarsu inda sun kasance muminai Allah ya ce waɗannan mutane ba su sani ba ne duk wanda ya saba wa Allah da manzan Allah wutar jahannama tana jiransa kuma zai dawwama a cikinta wannan shine wulakanci mafi girma Allah ya ce munafukai suna jin tsoron a saukar da aya a saukar da sura wadda za ta tona asirinsu ta faɗi abin da ke cikin zukatansu Allah ya ce ku yi ta yin izgilinku Allah zai fitar da abin da kuke jin tsoron nan inda za ka tambaye su da za su ce maka ai muna kutsawa ne kawai muna wasa Allah ya ce ka ce da su yanzu Allah ɗin da ayoyinsa da annabinsa ne kuke yi wa wasa kuke izgili kar ku kawo wani hanzari hakika kun kafirce bayan imaninku idan har za mu yafe ma waɗansu daga cikinku to waɗansu kan hakika za mu yi musu azaba saboda sun kasance masu manyan laifuffuka waɗannan ayoyi da buka ji gaba ɗaya suna nuna cewa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin ubangiji da wurin muminai ya wuce wasa kuma babu wanda zai iya isgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya faɗi wani abin da zai rage matsayinsa ko mutuncinsa face wannan mutumin ya zama kafiri tatacce ko kuma munafiki zindiki kuma lallai wulakanci da tozarci na duniya da lahira ya tabbata akan duk wanda ya haka al-imam al-qadi ibn al-arabi al-maliki a cikin tafsirinsa yana cewa wannan aya tana nuna cewa duk wanda wato abinda mutanen nan suka faɗa na izgili akan addini ko da sun faɗa da gaske ko sun faɗa da niyyar wasa ko ma ta wace fuskar ce wannan abun kafirci ne domin koda da wasa ne mutum ya faɗi kalmar kafirci to ya zama kafiri kuma babu saɓani na al'umma akan wannan shehul islam ibn taimiya allah ya masa rahama ya rubuta littafi na kare mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wasallama da yake nuna hukuncin kisa da tabbatar da shi akan duk wanda ya zagi manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba suna as-sarimul maslul ala shatimin rasul yake cewa wannan aya ta zama nassi akan cewa yin izgili da Allah da ayoyinsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam kafirci ne ballantana kuma zagi ballantana kuma zagi karara ya ce aya ɗin nan da aka karanta tana nuna cewa duk wanda ya nemi kaskantar da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko cikin magana ta gaske ko ta wasa to wannan ya kafirta kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa sun kafirta bayan imaninsu duk da cewa sun ce a cikin zuciyarsu ba sa nufin kafircin aya ta uku ita ce faɗin Allah ta'ala hakika waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzan Allah Allah ya tsine musu a duniya da lahira kuma Allah ya tanadar musu da azaba ta wulaƙanci babban malami a Sheikh Ahmad Shankiti yake cewa koransu da aka yi daga rahama ya nuna cewa abin da suka yi tsantsan kafirci ne tun da aka nuna an kore su daga rahamar Allah an tsine musu a duniya da lahira daga cikin hadisai kuma akwai hadisin da imamul bukhari da muslim waɗanda su ya fi zagi wanda kuma suka ruwaito daga anas ɗan malik wanda a kansa yake wannan zagin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da aka yi fatu makka ya shiga makka alhali a kansa akwai hular kwano ta yaƙi ya cire ya ajiye ta ya cire ta ya ajiye sai aka ce da shi ga ibnu khatal yana rike da rigar ɗakin ka'aba yana neman ceto manzon Allah sallallahu ya ce ko a jikin ɗakin ka'aba yake ku je ku kashe shi ibnu abdul bar a cikin kitabu tamhid yake cewa wannan da kaji an ce a kashe shi wato ibnu khatal ya kasance yayi waɗansu waƙoƙi ne na ɓatanci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ɗakin ka'aba Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina manzon Allah sallallahu alaihi ya ce bai tsira ba sai an kashe shi tunda yayi waka ya zage ni Allah ka ƙara tsira da aminci ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa malamai kamar Ibn Battal a cikin sharhin sa na Sahihul Bukhari yake cewa malamai na Malikiya sun dogara akan wannan hadisi da cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a karban tubansa ko ya tuba sai dai a kashe shi tubansa ya zama tsakanin shi da ubangiji amma a nan duniya dole a kashe shi hadisi na biyu shine hadisin da anas dan malik din ya rawaito shi ma daga a cikin riwayar bukhari da muslim cewa wani mutum kirista ya zo ya musulunta da niyyar yaudara har ya karanta suratul bakara da suratul ali imrana a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya karbe shi ya yarda da shi ya ba shi kusanci ta yanda har yana rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi daga baya wannan mutum ya koma kiristancin sai ya koma garin su ya je yana aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai bai iya komai ba sai abin da na rubuta duk abin da na rubuta da shi yake dogara wannan mutum kawai sai Allah ya kashe shi aka ɗauke shi aka binne da safe aka samu ƙasa ta amayo shi mutanensa suka ce muhammadu ne da mutanensa suka zo suka cire shi saboda jin haushin ya gudu ya bar addininsu suka tona can da zurfi suka sake rufe shi suka binne da safe suka sake samu ƙasa ta billuko shi washe gari suka ce muhammadu ne ya turo mutanensa saboda haushin abin da wannan yayi yanzu ya mutu don su fito da shi ba za su iya ramawa akan gawa ba suka tona iya karfin abin da za su iya tono na rami suka binne shi washe gari suka samu ƙasa ta fito da shi nan suka tabbatar wannan abin ba dan adam bane yayi Allah madaukakin sarki ne ya fara nuna musu tun daga duniya sakamakon duk wanda ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka nuna mana wulakanci da za ka yi wa duk waɗanda suka taba annabinka sallallahu alaihi wasallam ko da rigar malanta ko da rigar jahilci imamu muslim ya ruwaito shi ma daga anas dan malik cewa wani mutum ana zarginsa da cewa yana bibiyar mariya sadakar manzan allah sallallahu alaihi sallama ummul walad mahaifiyar ibrahim kasancewarta koyan gaci wannan mutum tuhumarsa aka yi da ba a gane masa ba annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ku je ku kashe shi ya ce wa ali je ka kashe shi aka kashe shi qadi iyad yace ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa yace a kashe mutumin da tuhuma kawai ake yi ana zargin sa ba sai don saboda manzon Allah ya kare mutuncin sa saboda duk abin da ya taba wannan matar ya taba kai tsaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan ya nuna mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi ba wasa a kansa ko kusa ka zo da wurin hukuncin ka kisa ba dole sai ka shiga ciki gaba ɗaya ba al-imam abu dawud ya ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yarda a gare shi cewa wani mutum makaho yana da baiwarsa yana son ta ta haifa masa yara amma kuma tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan so nata bai rufe masa ido ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kishi akan mutuncinsa ya hana ta ya hana ta taki hannuwa ya ja mata kunne ya ja mata kunne taki daina ba wata rana ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallama fushi da kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa ya ɗauko wuka ya danna mata a cikinta alhali tana da ciki ya farke cikin sai da ta mutu da safe aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama aka kira shi ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tsananin kishi akan ka yake rufe mun ido yasa na kasa hakuri ma in kawo karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kashe banza dukkan malaman musulunci gaba ɗayansu sun yi ijma'i cewa dukkan wanda ya kashe dukkan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a kashe shi wannan ijma'i malamai na malikiya kamar ibnu sahanun yana cikin waɗanda suka nakalto shi sannan kuma shekul islam ibnu taimiya ya tabbatar da wannan alqadi iyad ya tabbatar da wannan a cikin littafin ashafa ibnu munzir shi ma ya tabbatar da wannan ijma'i ya kuma faɗi wasu daga cikin malamai fitattu musamman kuma manya-manyan shugabannin nan na masabobin sunna da muke bi cewa dukkan wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa kisa wannan abin da muka faɗa na faɗa ne ta fuskar abin da shari'a ta tanadar da kuma haɗarin wannan aiki na abdul jabbar da sauran mutanen da suke haka ko a waƙa ko a magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama ko akan ubangiji wannan haɗarinsa kenan a addinance amma haɗarinsa a fuskar zaman lafiyarmu da muke zaune dama yaya zaman lafiyar take lallaba ta muke dama yaya amincin yake lallaba shi muke amma a samu wani kuma ya zo da wata hanya da za ta rugurguza wannan zaman lafiya namu a yanzu da kuma yin tsokana wadda ta fi kowace tsokana muni a wurin musulmi wannan ya ishi dukkan mai hankali ya ɗauki izina a kansa manufar wannan hudu ba a yanzu ita ce mu an karar da dukkan malaman musulunci mabiya kowane irin tafarki da cewa wajibinmu ne a halin yanzu mu haɗa kai mu yaƙi irin waɗannan miyagun matsiyata mu kuma tashi tsaye wajen magana da harshe guda mu sauke nauyin da ke kanmu na nuna ƙauna da ba da kariya ga annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi sallama da wannan zindiki da irin makamantansa suke auka masa. sannan mu an karar da hukumomi da jami'an tsaro da sarakunanmu akan haɗarin wannan mutum Abdul Jabbar ga zaman lafiyar ƙasa domin yadda yake tara mutane wawaye cikin masu ruɗuwa da ashariyarsa da burgar iliminsa da zage-zagensa da yake yi ga sauran malamanmu na musulunci na yanzu da magabata waɗanda suka tafi akan tafarki na gaskiya da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ma shi annabin kansa to fa ran da mutane haƙurinsu ya kai gargara suka nufi auka masa shi da mabiyansa da nufin kariya ko ɗaukar fansa akan malamansu masu daraja da yake zagi ko littattafansu masu tsarki da yake aibantawa ko kuma ɗungurungun ma annabinsu sallallahu alaihi wasallam mai cetonsu wanda duka suka haɗu akan ƙaunarsa da sadaukarwa domin sa to fa wallahi ran da suka auka musu al'amarin ba zai yi kyau ba la wa gwamnati wala wa talakawa don haka wajibi ne a tsaye da abdul jabbar tun yanzu don baya da niyyar dainawa a karan kansa kamar yadda ya zama wajibi a gurfanar da shi shi ma a gaban kotuna na musulunci don a hukunta shi akan laifuffukan baya na Allah hakan ya zama izina ga duk wanda barambaramar bakinsa ke zuga shi ya faɗi abin da ya ga dama akan addinin mu da abubuwan da muke girmamawa a cikinsa idan kuma kun ki ji to ba kwa ki gani ba fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين